بحمد الله الخلاق العليم خلق البشر وهو أعلم بهم وإليه مرجعهم ومعادهم وعليه حسابهم وجزاؤهم نحمده على ما هدانا واجتبانا ونشكره على ما أعطانا وأولانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق خلق الإنسان وهو أعلم بوصفه وعاقبته ولا يتجاوز الإنسان ما أخبر عنه ربه يقول تعالى ذكره ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحنفية السمحة وأمر بالعفو والرحمة ودعا إلى القوة والعزة فكان إمام الحنفاء وسيد الرحماء ومقدم الأقوياء صلى الله وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس فاتقوا الله تعالى وأطيعوه فاتقوا الله أيها الناس وأطيعوه وتمسكوا بدينكم فإنه والله الحق فإنه الحق من ربكم ولا يستزلكم الشيطان فإنه عدو ولا تغتر بزينة الدنيا فليست مقركم أيها الناس وعملوا للآخرة فإنها داركم يقول تعالى ذكره يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حسبه ليكون من أصحاب صغير الآية أيها المستمعين الكرام من أصول أهل السنة والجماعة إيمانهم بأداوة الكفار والمنافقين للمؤمنين أيها الناس من أصول أهل السنة والجماعة عداوتهم معرفة إيمانهم بأداوة الكفار وإيمانهم عداوة, عداوة الكفار والمنافقين للمؤمنين وذلك لأن الولاء ولاء والبراء يبنى عليها وهي عداوة أزلية أبدية أما كونها أزلية فإن الكفار من كل الأمم وعلى مر الأزمان نابذوا الرسل وأتباعهم ووصفوهم ووصفوهم بأشبع الأوصاف وحاربوهم أشد محاربة أشد محاربة فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام سخر قومه منه ورموه بالضلال وهددوه بالرجم قال تعالى حكاية عنه قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين فأغرقوا ونجى الله نوحا والذين آمنوا معه برحمته وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا ننجي المؤمنين أيها المستمعين الكرام ووصفوا هودا عليه الصلاة والسلام بالسفاهة وبالغوا في تكذيبه حتى أهلكهم الله تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد أيها الناس وتحالفوا على قتل صالح عليه الصلاة والسلام قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وهددوا شعيبا بتشريده من بلده قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال إجابة لذلك التهديد أولو كنا كارهين أيها المستمعين الكرام أيها المستمعين الكرام وقال فرعون للمؤمنين وقال فرعون للمؤمنين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأسلبنكم أجمعين وحاولوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله تعالى إليه وحرقوا المؤمنين برسال وحرقوا المؤمنين برسالته وحرقوا المؤمنين برسالة عيسى عليه السلام ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آذوه المشركون وكذبوه وعذبوا أصحابه وقتلوا عددا منهم كما عذبوا بلالا وخبابا وماتت سمية وزوجها ياسر تحت التعذيب لكن الإسلام باق إلى يوم يبعثون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل المنية طرا للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الناس يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله لما كنت في سان فرانسيسكو سألوني أحد المستشرقين هل كان كل ما في القرآن صحيح فأجبت بتأكيد نعم فسألني لماذا إذا جئل للكافرين عليكم سبيلا رغم وجود آية في القرآن تنفي إمكانية حدوث ذلك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فأجبته لأننا مسلمين ولسنا مؤمنين فتساءل متعجبا فما الفرق بين المؤمنين والمسلمين قلت المسلمون اليوم يؤدون جميع شعائر الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم ومن العبادات ولكنهم في شقاء تام شقاء علمي واقتصادي واجتهادي وعسكري إلاخ فلماذا هذا الشقاء فلماذا هذا الشقاء جاء في القرآن الكريم قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم والآية فالقرآن الكريم أوضح أن تلك الفئة ومن شابههم كانوا فقط مسلمين ولم يرتقوا إلى مرحلة المؤمنين لو كانوا مؤمنين حقا لنصرهم الله بدليل قوله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا ننجي المؤمنين لو كانوا مؤمنين حقا لأصبح أكثر شأنا بين الأمم بدليل قوله سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لو كانوا مؤمنين حقا لما جعل الله عليهم أي سيطرة من الآخرين بدليل قوله سبحانه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لو كانوا مؤمنين حقا لما تركهم الله على هذه الحالة لما تركهم الله على هذه الحالة المزرية بدليل قوله سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى حتى يميز الخبيث من الطيب إلى آخره ولو كانوا مؤمنين حقا لكان الله معهم في كل المواقف بدليل قوله تعالى وأن الله مع المؤمنين ولكنهم بقوا من بقوا في مرحلة المسلمين ولم يرتقوا إلى مرحلة المؤمنين قال الله سبحانه وما كان أكثرهم مؤمنين اسأل نفسك فمن المؤمنين فمن هم المؤمنون فمن هم المؤمنون الجواب من من القرآن نفسه يقول الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله قال الله تعالى وبشر المؤمنين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه إن وأنا مسلمين a wannan rana ta juma'a Allah kaddara haduwar ma wannan bigire mai albarka ba don kuma sai don kokari muhawala wurin ambata abin da yake daidai cikin abin da ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasantuwar mumbari mumbari ne na wazi mumbarin juma'a idi ne na musulmai mumbarin juma'a ware ne na allurar imani ware ne na hani daga mummuna mumbarin juma'a ware ne matattara da take kama da tashin alkiyama mun bari juma'a ware ne da yake tunatar dan adam cewar al'ummar musulmi kansu guda Allah ya kara aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsira da amincin Allah su tabbata ga ainihin manzon Allah a sahabbansa wato zababu na ambata a kutuba guda ta tabbata ga ubangiji wanda ya halitta mahalicci mahalicci masani ya halicci dan adam ya fi sanin kowa sanin waye dan adam gare shi ne makomarmu take baki daya mazauninmu a lahira gare shi take hisabinmu tana gare shi sakamako wuta ko aljanna yana gare shi muna godewa Allah subhanahu wataala cikin shirya da ya bamu cikin kasantuwar mu musulmai ya zabe mu cikin zabinsa muna gode masa cikin abin da ya bamu na kyautattuka da ni'imomi wanda ba sa irguwa ni'ima godiya ta tabbata gare ka subhana ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta da ibada sama da Allah Ubangiji subhanahu wata'ala babu abin bauta bai ma'ana abin shirka tattare da shi cikin ibada ya halicci dan adam shine mafi sanin siffar dan adam shine mafi sanin karshen makomarsa dan adam ka sani dan adam baya iya wuce iya abin da Allah ya bada labari akan sa dan adam baya iya tsallake abin da Allah ya keta akan sa ya rubuta Allah ya ambata a Qur'ani yace hakika na halicci dan adam ni ne mafi sanin abin da yake kai kawo cikin zuciyar ɗan adam ina shaidawa lallai manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne ɗan aikensa ne ya zo da addini miƙaƙƙe mai sauƙi ya yi umarni da afuwa sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da rahama ya kira al'umma ya kira al'ummar musulmai kada ku zan raunana ya kira ku zuwa ga ƙarfi ku ƙarfafi juna ku zama masu ƙarfi ku zama masu izza na'am mai wani siffa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba na dukkanin wani wanda yake kan addini miƙaƙe shine shugaba na dukkanin duk wani mai tausayi shine wanda magabaci a duk wani mai ƙarfi a bangasa sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da albarka ga iyalan gidansa baki ɗaya da sahabbansa wanda suka rike wannan addini da mabiya goya bayansa wanda suka bi su da kyautatawa hatta shin alkiyama Allah ka musu wato da tsira da aminci gare su ya Allah bayan haka nace bayan haka al'umma uwana musulmai ina mana wasici da jin tsoron Allah subhanahu wataala mai marbiyayya mi riko da wannan addini wannan addini na ku billahi alazim ba a bukata a rantsar muku shine addinin gaskiya na'am kada shedani ya zamar da ku daga barin har hanya madaidaiciya domin shedan Allah ya ga mana cikin alkur'ani lalle shedan abokin gaba ne gare ku lalle kada ku rudu da wannan ado na rayuwar duniyar nan baki ɗaya bayin Allah ina mana wasici mu sani bayin Allah mu yi aiki domin ranar lahira domin ita ce rana na zama shine gidajenku Allah ya ambata Qur'ani ya ku mutane lalle alƙawarin Allah na alkiyama gaskiya ne lalle alqur'ani shiga aljanna gaskiya ne shiga wuta gaskiya ne hisabi sirati gaskiya ne shine inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya kada ka bura rayuwar duniya ta rude ka ta zame ka ka je wa lahira hala kauniki kaunika musliman kana mai zunubi a gaban Allah wa iyazun billah inna wa'dallahi haqq yace fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algarur kada mai rudi ita ce duniya ko shedan su rude ku su barku su kai ku su kawo na'am lalle ku sani ya fi mutane asalin wannan addini asalin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ita ce mai ita ce imani da adawa da kafirai duk ahlus sunna wajibi ne ya zane yana da gaba imani Allah ya tabbatar da gaba suke da ku ba sa kaunar ku ba sa san addinin ku ba sa san ci gaban ku ba sa san kallon ku ba sa san hada kasa da ku ƙarya suke yi la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma za ka gaskata Allah ko ka gaskata turawa ubangiji yake ce mana lallai asali na ginshiki na ahlus sunna wal jamaa cikin aqida tabbatar da gaba mazan gaba ta kafirai da munafikai gaba ta tabbata ga mu'minai ne wadhalika li anna al-wilaya wal wal bara lallai barranta shugabanci da barranta ana gina shi akan wannan ne soyayya da gaba ana gina ta akan wannan ne dan me ita ce adawa ta asali asalin adawar kafirai akan musulunci bata wuce la ilaha illallah ba azawar kafirai tun na farko bata wuce kalmar la ilaha illallah ba kuma har yau wala yazaluna ala zalika hatta intaha ila alam har duniya ta kare suna kan wannan bayan Allah mu sani lalle kafirai ta kowace al'umma sun yi dandazo akan mu'minai hadisi ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yushaku an tada'a bikumul umamu lalle kiris yanzu yanzu kusa ba da jimawa ba bayan wafatina wani al'amari za su faru a ban ƙasa shi ne za a yi dandazon taro a kanku a hayyako a kanku labi sababi annakun maza annakun jinsu humu ba don ku jinsunsu ba ne sai likaunikun musulmi kawai hala kaunikun musulmi na saboda kun sallama wa Allah shi za a muku wannan wallahu ta'ala alam bizuwa ma bisawa malam yake cewa tsawon zamani gaba ɗaya da ya shuɗe sun ci mutuncin annabawan Allah sun kashe mabiya annabawan Allah na'am sun siffanta annabawan Allah da munanan siffofi sun yaki annabawan Allah sun yanka wasu sun kashe wasu na'am ubangiji ya haka to haka cikin alkurani barkatai a cikin surori masu albarka Allah ta'ala ya gama wannan kai sun yake su a shadda maharaba mafi tsananin kunar yaki suka yi wasu habban manzon Allah da ainihin annabawan Allah fa awwaluhum nuh farkon wanda aka fara adawa da shi akan la ilaha illallah annabi nuhu suka masa izgilanci suka jefe shi da bata suka masa duka suka sumar da shi wasu malaman tafsiri suka ce sai da suka kashe shi Allah ya raya shi su kashe su raya a kashe a raya na'am shekara 900 1050 shekara 950 suna masa illa Allah ta'ala ya ba mu labari har ma suke cewa la in lam tantahi anuhu la takunana minal marjumi in baka daina ba cewa la ilaha illallah in baka daina sallah ba in baka daina ibada ba in baka daina kiran cewa kai musulmi bane na'am la takunana minal marjumi sani zaka kasance daga cikin jefaffu zamu jefa ka zamu maka rajamu mu maka bula bula da kai da dutsi mu kai ka lahira saboda ka tabbata akan musulunci ku sani Allah ta'ala ya faɗa ya ce lalluhulikan nan zalimi da sannu in an taɓa kalma ta ta la'ilaha illallah muna halakar da za mu halakar da azalimai fa'ugriku Allah ce sai muka halaka su muka nutsar da su a cikin kogi Allah ya nesa tsanatar da annabi Nuhu da wadda suka imani ta tare da shi Allah ya faɗa haka ya ce alkawari na ne wa kana haƙƙan alaina nunjil mu'minin wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin wajibi ne a kaina in ji Allah la ilaha illallah idan Allah yana magana sai ya ɗora wa kansa aikin daga aka yi mamaki ya zai Allah ɗora wa kansa wajibci shi yake sa wajibi ya zama wajibi amma sai ce wajibi ne a kaina bi mana na sa shi dole dole a kaina sai na yi haza ta'kidun min Allah azza wa jalla kalfafawa ce kawai irin ta Allah subhanahu wataala ya kalfafa muku imani yana tare da kuma san madam kuna da imani a gurguje ina ga lokaci a kusan tafiya haka an yi annabi salihu haka an yi annabi hudu haka an yi dukkanin annabawan Allah baki ɗayansu sun yi kokarin kashe su an zo kan fir'auna lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam tsabar kashewa da yayi da yankawa ya yanka jajire ba adadi na'am yake cewa law qatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma law usallibannakum ajma'in kuma thumma law usallibannakum fi juzu'in naqal wala ta'lamunna ayyuna na'am ashaddu azaban wa abqa yace na rantsai da Allah duk wanda ya bada gaskiya da Allah Allah annabi Musa sai na yanke hannunsa na dama na cire kafarsa ta hagu na cire kwakula idansa na dama na'am na yanke gefen bato bakinsa na hagu in kama shi in tsire shi ba tsirewa ba na tsire a yanke akwai bishiyar dibino akwai abin da ake faɗa a engineering drawing bisection zan yi bisecting ɗinsa bi ma'ana zan tsaga dibinan a tsakiya a sa a fere dibinan da yake cikin ƙasa ya zama alƙalami haka wasu malaman tafsiri suka faɗa a ɗauko mutum da rayu a kafa shi akan alƙalamin a danna da ƙarfi ya shiga cikinsa sai ya zama yana tsakiyar dibina jininsa ya dige mutu a kan me in ka ce la'ilaha illallah amma mai aka yi Allah ce fa'akar ƙana hun filiyan bi an na hun e kaddamu bi ayatina wa kanu an maza ghafilina Allah ce muka nutsar da shi a cikin kogi muka halaka shi da shi da mutanensa gaba ɗaya na wannan aya ce da Allah nuna mana kuna kan gaskiya an guje bayan Allah an yi wa annabi isa haka farafa'ahu Allah ilai hawalu qatlahu suka kokarin kashe shi Allah ya daukake shi kai shi sama na'am amma me suka yi harraku atba'a suka riga kona mabiyansa dan rayi za a saka akan stage a balbala maka nanzir da fetur a sama ita ce a bi ka da wuta ka kone diyan ku kone gaba ɗaya saboda la ilaha illallah bayan Allah akwai daga cikin malaman zamani da suka gabata imamu sharawi malamin karninmu ne Allah masa wafati zuwa wani lokaci ya ambata a cikin littattafansa ya ambata a cikin tafsirinsa ya ambata a cikin littafinsa kawatsir yake cewa wata ran na San Francisco ya je San Francisco San Francisco a cikin jiha a cikin America na hari da ahadun wato ɗaya daga cikin mustashrikin waɗanda suke orientalist orientalist waɗanda aka washe kwakwalansu da sanin addinin musulunci suka karanta ƙur'ani suka karanta hadisu sahiha na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yuharibuna al-islama min wara'i suke yakar musulunci da alƙur'ani suke yakar musulunci da me da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me suka ce yake ce masa hal kullu ma fi qur'anikum sahih yallashin duk abin da yake cikin alƙur'ani gaskiya ne ya ce sai ba shi hasa bitta aki na'am gaskiya ne duk abin da ke cin alkurani sai ya tambaye ni izan idan har gaskiya ne abin da ke kurani gaskiya ne limaza ja'ala Allahu 'alal mu'minina lil kafirina sabila limaza ja'ala lil kafirina na'am limaza yaqulu Allahu ta'ala wala yaj'ala Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilan to yanzu me yasa Allah ya ce alƙawarin sa Allah ba zai taba sanya dama iko control iko da dama da juyawa a kafirai wato na mumine bawar kafirai ba Allah ba zai taba dora azzafar suka fassara nan suka ce Allah ba zai taba ba da cin nasara a mumine ba har abada a kafirai to me yasa muke cin nasara me yasa muke kashe ku me yasa ake kashe mutane a Palestine me yasa ake kashe a Yemen Syria ina ne duk kasar musulmai ta fita lauci duk kasar musulmai sun bi yunwa duk kasar musulmai kashe su muke ba a taba cin nasara akan America ba ba taba cin kasar a ingila ba ba tun kasar cin nasara akan isra'ila ba limaza zalika ƙur'anin ku gaskiya ne ba na ansa da yake allah yakan ilhamar ansa a muminin da zuciyarsa take bude sai ba da ansa mai fi karfi hujja mai karfi abin da ya ban sha'awa imamu sha'arawi yake ambatawa yake cewa sai na ce masa ai mu musulmai ne kawai ba mu kai matsayin zama muminai ba an gane wannan mu musulmai ne mun shiga cikin musulunci amma imani bai kama mu ba ayar kuma Allah alkawarin da ya ba a musulmai yayi ba ba a musulmai yayi ba ba a masu sallah yayi ba ba a masu zakka yayi ba ba a masu zuwa hajji bane ba a masu tahajjudi bane ba masu dukkanin sha'airis min sha'irar islam ba waɗanda suke aikata aikin musulunci ba ne a waɗanda suka wuce wannan marhala suka je suka shiga cikin imani imani ya ratsa su a su Allah ta'ala ya alkawari zai kare su shi yasa ba a zama haka ba sai ya sake tambaya idan mal farqu bainal muslimin wal mu'minin menene bambanci tsakanin mu'mine da musulmai akwai bambanci shi bai gane ba yau za mu ci sha'anan za mu gane cewar mu musulmai ne ko muminai wallahu alam bisawa malam sai ke cewa tabbas akwai bambanci tsakanin mumini da kafiri me yasa saboda ubangiji ta'ala ya bambance su yake cewa qalatul arabu amanna wasu da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama larabawan kauye cikin suratul hujurat ko suka zakiyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka matsar masa da ya mununa alaika na aslam suna maka gori ya manzon Allah Allah da kansa ya karu fada suna gorarta ma wasu musulmai ne Allah ce kul ga ya musa yaman dan Allah an sa daga gare ni da zafinta lan tu'minu ba ku yi imani ba har yanzu walakin qulu aslamna ku ce da ku musulmai ne kun sallama sai kafa hujja da wannan aya imamu sha'aro yake cewa walakinnahum amma duk da haka 'yan uwa muna cikin kaskanci kaskanci na me kaskanci na scientific knowledge musulmi suna kaskancin rashin ilimi na science wakti sadi economic challenge babu tattalin arziki a cikin duniyar musulmai wasu mayi amin social babu hanyoyin zamantakewa mai kyawu a cikin musulmai wa askari ba mu da wata rindina rindina ta zuciya ta imani da ta iya ba mu kariya akan musulunci malaika cewa to me yasa muke samu wannan matsaloli imamu sha'arawi ya ambata a gurguje ya ce ƙura'ani ya riga ya ambata haka falƙura'anul karimi autaha anna tilkal fi'a Allah ya ambata mana cewar wannan rindinar da sun kasance muminai ne ai Allah da ya taimake su laukanu muminan haqqan lanasarahumullahu ta'ala inda muminai da gaskiya da Allah ya taimake su haka ne wala kanu da muminai ne na gaskiya da sun zama sun fi kowa zama al'umma mai sha'ani mai kyau a duniya sai dai cewa Allah ta'ala ya gaya mana da dalilin haka wala ta hinu wala ta hazanu kada ku yi launi bayan Allah kada rashin makami rashin control rashin economy kasar mu gatan gar kamata barazana ta America ta sa wai kai launi imanin kai kasa kasa gaji kamar musulunci ba addinin Allah bane wallahi ka shiga ku abun Allah kaji zuciyarka tana da karfi kana kan imani yadda aka kashe mu'mini a bangasa a duniya kaji a yanzu kana you are ready a yanzu ka kare kai difa'i akan musulunci ubangiji wallahi sai ya taimake ka manta malamai ku sani da sun kasance muminai dan Allah ta'ala ya ambata mana cewar da sun kasance muminai da Allah bai basu halin da suke cike ba alƙawarin Allah ne ma kana Allahu liyadhar almu'minina ala ma antum alayhi Allah ba zai bar muminai akan abin da kuka kasance kuna kai ba Allah zai taimake su a gurguje da abin da yake son ka gare shi na ga lokaci yana tafiya al'ummar musulmai wajibi ne mu sadaukar da rayuwar mu da imanin mu tattari imani a wannan karan lokaci ne da ya kamata mu tara imani ba lokacin bacci ba ne ba lokacin wasa ba ne ba lokacin zama iya sallah kake yi guda biyar ba lokaci ne da ake renon imani a masa allura ya taso ya zaburo ka zanna a rayuwa ko ka yi rayuwa cikin imani ko ka mutu da imaninka amma kar ka yadda wallahi a wannan karnin a wannan da ake yakar musulunci kar ka manta an kashe muminai da musulmai a wannan ƙasa sun fi adadin adadi Allah statistically an kashe sama da miliyan wato mutum 600,400 da wani abu Allah mutum miliyan 6 kai da 400 da wani abu na ga statistics 6.4 million an kashe ya kai haka daga 2012 to date aka kashe wani mutane kuma yanzu na amerika tana tunanin hali ka gane addu'arku tana tasiri imaninku Allah yana yadda Allah ya hada Trump da bala'i yanzu haka ya ja taba ilhan ko umar wata yar somaliya ya ci mata mutunci amerika sun sa shi a gaba na'am sai an yi impeaching ɗinsa a yanzu ba a ku bari allah hana shi da masifa bayan allah mutane da imani imani mai gaskiya allah zai taimake mu mutane da imani mai tasiri mu zama muna da tasirin imani a wannan gabar ita ce abin da muke da bukata bayan allah a baya fa na ambata mana an ci mutunci an yi wulakanci a bilal a kan la'ilaha illallah ya kai labari yana to ahad ahad an sa sumayya na'am da yasir na'am dawa da ɗansu ammar aka sa su a gaba aka sa yasir a gaba fa wudi al-misharu ala ra'sihi fa shuqqan isfayn fa shuqqan isfayn aka dara shi gida biyu da zartu bai ce la bai daina la ilaha illallah ba aka kama sumayya aka sa kafata ɗaya a jikin raƙumi ɗaya a jikin raƙumi aka dara ta gida biyu tsirara na'am ɗaya daga cikin manyan kafirai ya ɗauko abu jahil ya saka wuta wato mashi a cikin wuta sai da ya ja ya samu farjinta ya soka mata sai da ya fito ta gandar bayanta ya ce wannan dama in naki aslamti min ajilin rijal don maza kika mutuwa kika musulunta to an muke haka saboda sakamakonki me maka gani ma a duniya ba mu mafiya sharri a duniya samar kiristocin najeriya allah mafiya sharri samar kiristocin najeriya musulmai sun yi accommodating ɗinsu mun ba su dama mun ba su al'umma mun zanna da su lafiya amma suna kaiwa kuka ko shekaran ji akwai wanda ya tafi house na america ya je kai kukan arewacin najeriya sai an soke shari'ar musulunci a najeriya sai an jikiliyarin sokoto calipate a mazanin terroristic wato wato wato abin headquarter ta 'yan ta'adda ya ake so a mana ne to mutane da imani allah zai kama na agaji allah allah gafarta mana zunuban ya allah abin da na ambata na kuskure Allah daga gare ni ne da shedan abin da na daidai Allah ka hada mu a cikin lada ubangiji muna roƙonka albarkar wannan munbari na juma'a da hadisan da aka karanta a wannan bigiran mai albarka ubangiji ya Allah wanda suke cikin matsalar damuwa Allah ka yaye musu mu da muke wannan ƙasa Allah ka tabbatar da mu da musulunci har mutuwa Allah ka sa in muka fara musulunci ya Allah har kabari har haduwa da kai a sinadi ya Allah ubangiji ka sanya wani mamatanmu da suke gefe da mu Allah ka musu rahama baki daya an mu mutu Allah ka baya wadda ka kawo wadda zasu mana addu'a bayan mutuwa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa li qawli lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu ayyuhan nas summa tubu ilayhi kum ila salatikum yarhamukumullah